أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa ina cike da godiya ga Allah da ya ba mu iko da dama muka haɗu da ku a wannan masallaci ɗai daga cikin ɗakunan Allah ba komi ya haɗa mu ba sai addinin musulunci ina tuna ina ganin wannan shine karatu na farko da zan gabatar a wannan wuri malam ya kai min ziyara ta musamman jazakumullahu khairan mun tattauna sosai mun ba juna sani duk da yake na taɓa sallah a wannan masallacin juma'a ina gani in ban manta ba da sallar la'asar amma dai karatu wannan shi ne karo na farko waɗansu 'yan uwa tana yiwa sun taɓa gani na ko ta tele ko waɗansu tana yiwa sun taɓa jin murya ta ta radiyo wasu kuma yau ne Allah subhanahu wa ta'ala kilan zai haɗa mu da su mu ga juna kuma su ji sautin maganar da za mu faɗa abu na farko ni ba shehi ba ne kuma ni ba doktor ba ne ni ba malami ba ne ɗalibin ilimi ne kamar kowa amma muna ƙoƙarin mu kawo namu gudunmuwa cikin tafiyar al'ummarmu ta musulmi Allah ya taimake mu gaba ɗaya sannan abu na gaba shine cewa mun ɗauko tem malam shi ya zaɓi wannan tem na ba da tem guda biyar amma mai ilmi kullum shi ya san inda abu mai muhimmanci yake wannan tam da libasuwa shi ne na biyar 1 2 3 4 sai ya zaɓi lissan kimkim kuma da gangan nin mai da wannan tamkin na biyar amma sai da ya zakulo shi ya fiddo shi ya zaɓe shi to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto shi ne jagora cikin wannan zama da zamu Allah shi ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya kuma muna fatan Allah ya samu kyakkyawan karko Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya lokaci ya dan tafi saboda tsaiko amma malamai suna cewa khairul kalami ma qalla wa dalla mafi alkhairin magana ma qalla abinda yayi kadan wa dalla ya isar da biyan bukata in muka dubi alqur'ani mai girma fasikin shi 600 ne da hudu ayoyi dubu shida da ɗari shida da ɗari biyu da talatin da shida waɗansu ma suna kawo shi dubu shida da ɗari shida da sittin da shida saɓani ne ma lissafi amma yana rezu durkin problem kin duniya ila yau mil qiyama wato lafuzza ne kaɗan adadin haruffan shi an san su adadin kalmominsa an san su adadin fasikin an sani adadin surori an sani mai amma yana rezu durkin problem kin duniya shekaru dubbai wannan yana daga cikin mu'ajiza ta alkur'ani tamkin da zamu tattauna akan shi shine al-mafahim al-khati'a a tsari na karatu ko da a gurguje ne muna son mu ba mutum asalin kalima faske yana daga cikin asalin karatu bai dace baka dauko tem baka faɗi asalin mokin nan ba baka faɗi bayanin shi ba duk da yake wani bai ganewa to amma mu san cewa ana ɗaukar wannan karatu da yawa daga cikin masu sauraren shi fetetar su suna da nibon da za su fahimta shi yasa ina son ƴan uwa su yi hankuri zan ɗan yi bayani kan waɗannan mo guda biyu ta hanyar asalin su sannan mu shiga cikin karatu ga dangane kalima ta almafahim da larabci jam'i ne na almafhum almafhum kalima ce ta fahima yafhamu laraba suna cewa fahima ya famu idza ahsana tasawwura shay'i sannan kuma wa ajada istidadahu lil istinbat fihi fahima min babu fariha yafhamu yafrahu sai a ce fahman wasu kuma suna cewa fahaman su yi mata fatha shine afsah inji malaman lugha ana cewa fahamatan ana cewa fahamiyatan fahamiyatan duk ba matsala bane ala ayyati hal tana nuhin fahimta ka gane abu da kyau to jam'in shi mafhum sai a ce mafahim in abin bai da hankali sai malaman larabci suka ce sai a kawo wawun da nunu amma bai dace a ce mafahim ba mafa'il in abin nan bai da hankali amma da yawa daga cikin malamai sun ce babu matsala mashghul ana cewa mashaghil ba matsala bane ba dole bane sai an ce mashghuluna wannan abu ne da alaka da luga na kawo shi kalima ta fahima larabawa suka yi amfani da ita amma hausawa sun yi amfani da wannan kalima zabarmawa sun yi amfani da wannan kalima shi yasa da da zabarmanci za a ce ni faham ni faham ka gane ka ga fahima hausawa da suka ɗauko ta sai suka yi amfani da ita su ma wasu daga cikinsu sun bar fa'un matsayinta musamman wajen kanawa sai a ce fahima ka fahimta ka gane wasu sai suka ce ka fahimta suka maida shi alhamza wasu kuma sai suka ce ha domin wasu hausawa suna mai da fa ha ka fahimta to daga nan kuma muna ganin malamai na zaure waɗansu daga cikin masu taimakon ɗalibai abinda muka sani sai a ce a ba mutum hohomi hohomi shine wani abu da za a rubuta maka ko wani abu da za a baka wanda zai baka ilimi wanda duk ya tashi wuraren malamai inda ake karatu musamman a masallatai da makarantu na gida ya san da wannan to mafahim yana nufin fahimtoci in an ce mafhum siyar ne na umum kalima ce da tana nufin umum duk abin da mutum zai fahimta to alkhati'a na kuskure to daga nan karatu zai fara bai dace mu ce alkhati'a ba ya kamata mu ce almukhti'a domin in an ce khata'a yayi abu da gangan akhta'a yayi kuskure to kenan ba da gangan ba wannan zamu ga magana kansu ba na da gangan bane za mu yi magana ne akan kuskure shi yasa Allah subhanahu wataala yake gaya muna a cikin alqur'anin sa mai girma wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in matar saki aka ce ki je ki nemi gafara da ta nemi annabi yusuf domin kin kasance daga cikin masu ganganci ba masu kuskure ba amma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana to sannan wannan kalima ta fahima ta zo cikin alkur'ani zan dan bada wuri guda Allah yace wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harb id nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha Sulaiman mun bashi fahimta wannan na yi shi ne don saboda mu fahimci inda wato maudu'in ya saba gaban abin ne na masu karatu ku yi haƙuri za mu shigo inda insha Allah kowa zai fahimci inda aka dusa in ana son a fahimci abu da kyau yana buƙatar tambaya guda shidda ko labari ne ko anket za a yi ko bincike za a yi na ilmi tam a university ta duniya ko wani abu ake son a gane shi da kyau an gane ko ko juge ko police in suna son su gane abu da kyau ko sojoji in za a yi plan yana buƙatar kesiyon guda shida kullum in kana son ka samu ilmi ka auna hankalin mutum ka samu wannan abubuwa guda shida na farko za ka tambayi man wane ne duk labarin da za a ba a bbc a duniya sai an baka labarin wane ne amma kai baka fahimta ba paske lokacin da za a ce ma shugaban kasar najeriya daga nan an baka wane ne ma shine sifofin abu in ana ankes an san mutum to in za a neman shi a kamo shi sai an ba polisai sifofin shi dogo ne gajere ne wannan yana taimakawa tambaya ta uku shine kaifa ta yaya ne abin nan ya faru abu na hudu sai a tambayi mata wani lokaci ne an gane ko abu na biyar sai a tambayi abin nan man ma kaifa limaza don ne wannan abin ya faru an gane ko to waɗannan abubuwa su ne ake bi ana tambaya don saboda a cimma nasara duk in zaka karatu ko bincike ko research ko labari ko ne ne sa waɗanga abubuwa guda shidda ana kiran su as'ilatu zakka to dan haka in muna son mu fahimci abu da kyau da ba ku makulli wane ne menene sifofin shi ta yaya abin ya faru a ina ne yaya an gane ko don mi abin da ya faru to karatunmu zai fara daga almafahimul mukhti'a shine cewa akwai tunani dubbai miliyoyin tunani waɗanda akan kuskure suke musulmi suna da kuskure kafirai suna da kuskure to amma ina za mu fara shine cewa da yawa daga cikin mutane ba su yarda ba ma da suna yin kuskure bature kafiri ne sai ce lerar ignorant dan adam duk shina yin kuskure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu ibn adam khata duk dan adam yana kuskure to amma su turawa sun yarda da suna kuskure mai mu musulmi sai malheureusement da babbakun mutane ba mu yarda da muna yin kuskure ba da wuya ka samu wanda ya yarda yana yin kuskure to shi ko Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne wanda baya yin kuskure to shi yasa kuka wannan abin ya cutar da mu ya hana muna neman ilimi ya bata muna addinin mu yanzu lakol makaranta kowa bai son yayi magana a faransai ko an arab ko ya koyi wani abu paske yana jin tsoron a ce yayi kuskure nasara in zai koyo ba ruwa ne da yayi kuskure a'a ya san da sai an yi kuskure ake koyo a iya ba a zama gwani rana daya to wannan ya yi muna tasiri a rayuwarmu mutum gidan shi bai yarda da yana yin kuskure ba mace gidan mijinta ba ta yarda da kuskure ba to ka koma Allah kenan paske Allah ne baya yin kuskure rashin wannan tunanin ya samu da matsala mai yawa rashin gane ni ina kuskure wane yana yin kuskure a matsayin shi na dan adam ya sa ba mu mu'amala da mutane irin yadda ya kamata malami za ka ga yawon ɗan kuskure kaɗan amma sai ka ga duk duniya an yada ai an ga malam wani yayi kaza ku gane malam ba annabi bane ba mala'ika bane yana iya yin kuskure ya kamata in kai yi kuskure in gane cewa ɗan adam ne kai sai in manta da kasancewa ka ɗan adam sai in yi ba hukunci za ka yi min daidai so 99 kafin 99 mai ɗan fursa wanda ni na kuskure shine za ka ɗauka duk kamance da wancan wannan yana daga cikin kurakuran da suke cikin kawunan mutane na biyu daga cikin almafahimul khati'a shine abin da ya shafi kafirtar da mutane ba mu fahimci musulunci da kyau ba to sai zamanto nan da nan muna kafirtar da mutane waɗansu daga cikin mutane nake cewa ba duka ba menene matsala khawarij wannan abin tun farkon musulunci shekara 1200 da suka wuce akwai wannan problem sun kafirtar da sayyidina ali radiyallahu anhu sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kafirtar da muawiya radiyallahu anhu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yana daga cikin waɗanda suka rubuta alqur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an zo wajen hukunci yaki ne an kashe Usman radiyallahu an sai shi mu'awiya yana matsayin prefe a dimashq kasar siri shi ko aliyu yana cikin madina aliyu ya kamata ya ɗauki jagoranci sai mu'awiya ya ce shi bai yarda da aliyu shugaba ba sai ya kashe ko sai ya yi hukunci ga waɗanda sun ka kashe usman shi ko aliyu ya ce ma usman a'a mutanen nan yanzu suna da ƙarfi ban iya kama su yanzu tunda sun zo cikin garin Madina babu makamai ga mutane sun kashe shugaba ni kaina ban san yadda zani da su ba wannan yasa aka samu sabani tsakankanin su da aka je za a yaki sai an ka daga alqur'ani sai an ka ce inil hukmu illa lillah za a yi hukunci da alqur'ani daga nan da aka zo aka yi hukuncin da bai yi musu ba khawarij ake ce musu an gane ko jam'i ne na al-kharij ko al-kharija sai suka fita suka ce aliyu kafiri ne suka ce sayyidina muawiya kafiri ne shi yasa abin da nake so in ce kuskuren da muke yi akwai mutumin da kafiri ne tabbas ba musulmi bane misali mutanen shin wasu daga cikin su ba musulmai bane mafi yawanci amma akwai mutumin da musulmi ne amma yana aikata aiki wanda ba yana fitar da shi daga cikin musulunci to akwai ka'idodi da ake bi na farko sai an ɗauki tawafuru shurut sai an bi sharaɗi ɗai bayan ɗai na tabbatar da mutum kafiri na biyu intifa'ul mawani a samu cewa babu wani abu wanda ya gito wanda zai hana amma bari in baku example lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa sahabban nan da suka bi shi da dama duk ba musulmai bane a wannan lokacin ana kiransu ba musulmai ba amma wasu ba su gane addinin ba ne kun ga kuskure na fahimta da yawa sun yi gaba da shi suka dawo suka zama masoyin shi saboda da ba su fahimci wane ne shi ba mine ne ya zo da shi to kuma musulmi kafin a ce ba musulmi ya aikata abu ya zan kafiri ko da na kafirci ne sai an nuna mai cewa abin nan kafirci ne yana yawan musulmi ya aikata abu na kafirci amma bai san kafirci bane abu na gaba ko da ya san kafirci ne to ana bukatar wani abu har yanzu shine a samu cewa abin nan ko da ya aikata shi ko ya faɗe shi zai iya mayar da shi kafiri domin mutum na iya aikata aikin kafirci kuma bai san kafiri ba mutum in ya yi magana ta kafirci ya zagi Allah ya san kafiri ko bai san kafiri ba in dai yana da sani ko ba haka ba to yanzu limamanmu da ke ba mu sallah wani lokaci wasu suna karanta fatiha suna shiga cikin kafirci amma ba su sani ba sai ka ji mutum ya ce siratal ladina an'amtu alaihim siratal ladina hanyar waɗanda an'amtu alaihim ni ni'ima gare su ni mai ba da sallah in kai su aljanna idan mutum ya ce shi adda aljanna zai kai mutane aljanna ya zama ya zan kafiri amma da yawan limamanmu ba su iya larabci ba ashe bayi a zama kafiri sai an san abin da an ka aikata abu na gaba shine cewa babu wata matsala wadda ta tilasta mutum mutum na iya cewa shi kafiri ne amma yana nan matsayin musulmi in an tilastar da shi ya kafirce ma Allah Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul nahl yace man kafara billahi من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الله يقول من كفر بالله وان دي كافر كما الله إلا من أكره سي وان دي أنتي لستدش malaman tafsiri suna kawo kissa ta Ammar bin Yasir ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kama shi an ka ce ce kai kafiri yace shi kafiri ne guda kuma an ka ce ce kai kafiri ne yace shi ba kafiri bane sai suka kashe shi da ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin shi ya tashi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi lokacin da ka faɗi wannan magana kana jin wannan kafirci cikin zuciyar ka ce a'a yace to ko gobe in sun tare ka ka ƙara faɗa paske Allah yana aiki ne da abin da ke cikin zuciya to abin da nake so ko mutum kafiri ne yana bukata a kira shi zuwa ga addini ko da mutum musulmi ne ya aikata abin da ba daidai ba ka sanar da shi in ka sanar da shi kuma ka gane abin nan ba tilastar da shi akai ba kafin ka zo ka yi hukunci cewa mutumin nan ba musulmi ba ce wannan shi yasa kuka ga yanzu yan boko haram sun bayyana da yawa daga cikin ɗaliban ilimi suna ta kafirtar da al'umma mutum ya zo ya sa bom ya kada ya ce Allahu akbar cikin masallaci kafirai na nan suna dariya suna jin daɗi saboda kuskuren fahimtar gane wane ne kafiri wane ne musulmi to wannan yana daga cikin almafahim almukhti'a tunani ne wanda shi ya kai mu cikin halin da muke ciki yau mutum na kashe musulmi yana ganin Allah ne yake yi ma aiki au contraire shedan ya same shi mun gane wannan da ke ko ba mu gane ba wannan a gurgujina nake ba ku su saboda zan dan tsakaro ne cikin kowane domin kadan kadan daga cikin almafahim al-mukhti'a shine cewa wato akwai janibi wannan janibi ne na aqida ne dauka muku ne dan baku misali guda kun ga da zan bi cikin aqida zan iya baku misalai da dama kaza kaza kaza kaza kaza kaza abu na gaba sai mafhum na tabi'atul insan tabi'atul insan shine tabi'a ta dan adam kowa da Allah ya halicce shi cikin mu yana da tashi ɗabi'a yana da nashi abinda turawa suke ce ma positive yana da negative to kowane kote ana kallon shi a cikin tsari na rayuwa in ba annabawa ba babu wanda zaka samu mutum tsarkakakke to rashin sanin ɗabi'ar ɗan adam da halin shi zai baka wahala ba za ka iya rayuwa mai kyau ba for example mutum yana zaune da matarsa mace ko kusan zama aure yadda yake kafin a yi aure ana soyayya ana tura misali whatsapp ana yawa ne ana sayan kaya ana tura ma juna kyauta yanzu duniya ta zo kuma an game cikin gida guda to ana sa tsammanin cewa daɗi za a ji ko ba haka nan bane sai a zo a iske abin ba haka ba akwai matsaloli da dama amma daga cikin su akwai rashin fahimta ma yana gadar da wannan akwai wani tsoho da zan baku labari in an zo an ɗaura aure sai a ce Allah ba da zaman lahiya sai ce a'a Allah shi ba da hankulin zama da juna ya ce tun da an kaɗar ma aure zaman lahiya ya ƙare kuna ganewa to ya kamata mutum in yana tare da matarsa ya gane cewa dole dole a matsayinta na ɗan adam sai ta yi kuskure namiji yana kuskure mai amma wani lokaci mace ta fi yin kuskure don ita take da rauni to kuma kai ne responsible kai ne ya kamata a yi ma laihi ka yaƙi to yanzu da yawan mutane ba su kallon wani in sun ji za su mu'amala da mace kamar suna mu'amala da mala'ika shi yasa in mutum ya ta fada yau duk abin da mata ta sai mai gida ne gaba ɗaya sai ya bada labari gobe ya bayar jibi ya bayar to wannan ai bai regulan problem waɗanda kake gaya ma ba su iya regulan problem ka zauna da matarka ka tattauna da ita ka yi mata wa'azi ka yi mata nasiha ka gani ko abin yana canzawa kai yalla ka faɗi naka cikin fada mutum ɗari na nan wani ma dare ka yake yi shi abinda mata sai take yi mai yayi dubul multiple quadruple duk ba abinda kace so ka wadi amma shi bai faɗa ba to shi yasa kai in mata kama matsalar da gare ta guda ta wani wallahi mata bai tana da matsala dari an ba da labarin sayyidina Umar wata rana wani mutum sun yi rikici da shi da matar shi sai ya zo gidan sayyidina Umar yana son a samu mai solution da ya sallama ba amsa ba daya biyu uku ina ganin Abu Musa al-Ash'ari ne sai ya juya sai da umar ya ji sallama sai ya je sai ga mutumin har ya tafi sai ya kira shi ya ce lahiya ya ce a'a na yi sallama ɗaya biyu uku baka amsa ba kuma haka ne sunan manzo ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce in an yi sallama so uku ba amsa mutumin tafiyarsa in dai ba uzuri ba lalura ba duk da yake yanzu muna da abin da ake dannawa shi ne ake yin sallama so na riko sai sannan umar ya jashi ya ce in ka yi min karya kana ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya yace a'a wa zai maka shaida wannan hadisi tunda Umar bai san shi ba sai ya kama shi suka je gaban sahabbai mutum su mutane suka yi musu shaida cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana sai na Umar yace ba to ho maka nake yi ba amma ina son mutane su yi taka tsantsan da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to amma ba nan ne wurin maganar mu ba sai ce to lafiya ka koma yace a'a mata ta samu kai rikici da ita an gane ko na zo in samu solution wajen ka sai ni ji rikicin da akwai gidanka ya fi nau shi yasa ni sai ni ga mai sauki to kun ga in ana zamne dole mu fahimci cewa zan iya bata ma zaka iya bata ne yadda kake son a yafe ma ya kamata kai ma ka yafe mu mutane ya kamata ka gane kai ba mala'ika bane kana yin kuskure paske bai yiwa ka ce kai cikin gidanka duk abin da ka zo da shi shine daidai ka tsaya ka nazarci hankalinka matarka in ta zo da shawara malam yanzu ya yi magana sai ka auna ka gani ta ta ce daidai ko ta ka baka cewa kai kullun daidai kake kaga daga nan shekan ya nuna ma kai ka zama Allah don Allah ne baya yin kuskure kenan ka gane kana kuskure ka gane matarka tana kuskure sai ku gyara amma tanki mutum bai yarda da yana kuskure ba to ba bai ma kama hanyar gyara ba kuma ba zai gyara ba to don haka mata da miji a shirya wajen yafe mu juna wannan na kawo shi ne don mu fahimci ɗabi'a ta ɗan adam haka Allah halicci ɗan adam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cikin sahih bukhari yake cewa an halicci mace daga abdilla al-a'waj shine haƙarƙari na hannun hagu al-a'waj wanda yake karkatacce mafi karkata a'waj ad-dil'i a'lahu nasaba shine mafi makarkacewa mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in kace sai ka tsada kashin nan ya miƙe to karewa ne in kana so ka bar kashin nan haka nan yadda yake karkace ka amfana da shi wannan kuma ba mun ce a'a mata su tafi ba su rinƙa mazajin su rashin mutunci ko su rinƙa yin abu da gangan su ce ai an ce suna yin kuskure a'a in ke yi kuskure kuma mijinki yana yin kuskure to ya ce ma juna a ci gaba da tsayar ta rayuwa daga cikin kuskure na sanin ɗabi'a ta ɗan adam shine kuskure na mu'amala da ƴaƴanmu yaro yaro ne yana buƙatar tarbiyya tarbiyyar da za a yi ma yaro ba wai da yaro ya haram tashi ba da zai zan tuwa zan kai mai tarbiyya ah tarbiyya har dan kashi mutu ko shina da kasoven tan kana da san tan kana yi danka tarbiyya ba a cewa an kai inda yanzu mutum ba a mai tarbiyya mun ba haka nan bane shi yasa yaro da ya fara girma ba mu kallon yana da zai zan tuwa zan akwai dabi'a ta wannan lokaci yaro in ya kai sattan witan akwai hankali na wannan lokaci dizan akwai hankali na wannan lokaci dizwitan paske hankalin shi yana da alaka tare da shekarun shi to sai mu yi ma yaran mu'amala iri daya kana ba yaro kashi tun yana da turwazon bai ma san abin da aka kashi ba shi bai san kuskuren da yayi ba kaga kai ne kai kuskure yana da sattan an ce za a buge su in ba su sallah ba komai ne za a bugun su kuma ba kowane irin bugu za a yi ba wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin shekara goma wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake a buge su to yaro ya kai 16 ans 17 ans 18 ans ka sai ka duba cikin ko turawa da psychologicman suna baka bambanci tsakanin dan shekara biyar bakwai da dan shekara goma sha takwas in yaro ya fara balaga namiji da mace sai ka ga mu'amala sai ta bambanta da wani lokaci in yaro na dozan ɗan nan yana tare da mamashi in ya fara kai kataran sankan yana tare da abokan shi ƙanana in ya fara kai dizan yana tare da abokan shi in ya kai katarzan kenzan sezan to yanzu ya fara barin gida ya fara mu'amala da mutanen waje to wannan lokaci yana son kai mai mu'amala ta daban in namiji ne lokacin nan da mutsa sun fara cika yalla ba ya fara ɗauka altar sai yana ganin kai in kace za ka mace mai da wuri to yanzu yanzu suna gama ka da bango hankalin ne a haka faske wannan lokaci yana ganin cewa komi da ƙarfi ake yin shi yasa in kuka dibi duk waɗannan ƙungiyoyin da suke yaƙe-yaƙe matasa ne faske da an zo za a ba su su gani suka yanzu yanzu za a yi komi a ƙari da tunanin shi da hannun shi da gaban shi duka lokaci guda suke tafiya wato ana son a samu kamar kwakwalwar ɗan adam ko zuciya shi tana da fil ya kamata filkin nan ta zamanto tana da alaƙa da dukkan gabanka tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ala wa inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu cikin jiki akwai wata tsoka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in jiki in wannan tsoka ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in kuma wannan tsoka ta lalace dukkan jiki ya lalace ba tansiyon ake nufi ba mummunan dabi'a to kun ga yanzu ventilator kinga da yake aiki a yanar kwantak abin da ya hada shi da kwantak menene fil to duk gabanka ya kamata in za su aiki su zama to suna da alaka da fil wadda tana da alaka da kwakwalwa da zuciya saboda min saboda ka iya kontrolin kanka to mafi yawancin matasa maza da mata babu wannan silkin kamar an samu rabuwa kowanne gaba tana aikin kanta ce shi yasa zuciyar shi in ta nuna mai ya kamata shi mari wanga direktaman ne zai mari shi in ta nuna mai ya zagi wanga babu control kai tsaye papapapap kamar an ɗauko duzu sai ana sakin kartu sai yake sakin magana hannun shi yana iya bugun kowa kawata yana iya bugun kowa yana son ya sai nan yanzu yanzu dan 2 minutes sabta sabta sabta hankalin ne na wannan lokaci a haka to in ka ce za ka yi kontrolin shi da ƙarfi shi ke sawa kuka ganin wasu suna ci ne ma 'ya'yansu wannan lokaci na siha ce in namiji ne ya yi sauraren magana abokan shi da ta ubanai bai ɗauke ka komi ba ba fushi za ka yi ba ka rinka jawo hankalin shi sannu sannu kana bai nasiha duk duniya babu mai son ka irin babanka in mace ce ta hijin maganar samarinta da abukiyarta fiye da na iyayenta paske tana whatsapp uwar tana abinci tana whatsapp mamman tana shara tana whatsapp ana komi sai an kare bai wata ta kare mata aiki an talid al'amatu rabbataha sai a kawo mata tuwo ta ci in samarinta ya kire ta mammanta tana son aiki nawa za a yi a na samarinta za a yi sai uwa ta sha hada ma in ba ta anniya ba wallahi mamaki da ni eh ina so in shakata su da kullun sai ke ga lokacin da shariki na yake zuwa lokacin da ne ba kike da aiki to uwa ba ta gane ba sai ta ga kamar yarinyar ba ta mata biyayya hankalin wannan lokaci regilan shi sai an shirya sarka ce uwar rikici kuna gane ne ko ba ku gane ne ba wannan lokacin suna buƙatar kula ta daban da nasiha ta daban da irin yadda za ka regilan problem ce to shi yasa yana daga cikin fahimtar ɗabi'a wane ne kake mu'amala da shi ɗabi'a ce ta ɗan adam ɗan adam daga cikin ɗabi'o'in shi Allah ya yi shi yana kuskure dan adam daga cikin ɗabi'o'in shi Allah ya yi shi yana da marhala mataki mataki in nace wannan bai tsaya ga yara ba a'a hatta da wato tsofi waɗanda suka haife ka su ma mataki mataki ne na mu'amala Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana sai Allah ya ce imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضى ربك الا يا حكم تس اشرعنك الا تعبدوا الا اياه kada ku bauta mu kowa in ba shi ba wa bil walidaini ihsana iyaye ku kyautata musu ai wannan ya isa ko sai Allah ya faɗi wani hali ɗan ka particulier imma yablughanna indaka al-kibar in girma ya kama su in girma ya kama tsoho matsala gare shi yana zaune sai ya ce a kama ruwa sai ka sai ka dogo ruwa daga cikin firigo ko cikin tukunya ka kawo sai ce kai ban su sai ran kashe baci mai kamanta cikin wani hali ne yake ya ga dama wani tsohon shi matsala ta yi faɗa yake su duk abin da an kai ba a yi daidai ba kamance da cewa tsohuwa yake tare da shi in kun ji ka za a ce ba ku yi ba kullun faɗa sai kaga mutane suna gudun tsohon su a'a halin rayuwar ne nan na Allah ce zaka kwashi lada mai yawa in mutum ya tsuha wani lokaci bai ma abin da yake so ba in ya tsuha sai shi ta konfondirkin abubuwa to shi yasa wannan lokaci ne na samun lada mai yawa ba lokaci ne na gudu ba ba lokaci ne na damuwa ba faske tsuwa ne rayuwar ta fara canzawa ne da yawan tsofi haka za ka samun su to amma in ba a yi anniya ba sai ka ji mutum labashin tsoho yana dariyar tsohon shi ko mutum bai da lafiya za ka iska rayuwa sai ta canza to wannan ya kamata fahimu ɗabi'atul insan ka fahimci ɗabi'an mutum wane ne shi wannan kuma bai tsaya ba ga tsoho har kafiri in za ka mu'amala da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da yahudawa cikin garin Madina yayin mu'amala da kiristoci da suka taso wafdu najran daga ƙasar yaman suka zo suka tattauna da shi kan kiristanci alhiwar bainal musulmi wa bainal kuffar kenan wannan shine kakkace a da kaga kirista kai mushriki kafiri no ba haka bane hujja da hujja sai in ya yarda a tattauna premier ma in bai yarda ba ba dole bane kana da wurin da zaka wa'azinka ka je kai musulmi wa'azi amma su waɗancan tasowa suka yi suka zo a tattauna kaga sun yarda a tattauna aka zo aka zauna aka tattauna to wannan yana daga cikin abin da muke samun matsala dan kana aiki service tare da christian ba kullun zuwa ba kai kace musu ku shiga musulunci ba haka ake yi ba babban abin da ake so da kai il faut être un représentant de l'islam shine a gane ka kana aikin musulunci cikin mutane sai mutane su shiga musulunci amma kai musulmi foran debu kai musulmi ƙarya kai musulmi cin amana kuma ka ce a shiga cikin islam wani jirgi an ka kawo na jiran telefon da ake kira orange shi kenan in mutum na son wata ɗan permission wajen aiki ta 15 minutes to 20 minutes sai ya zo ya nema to cikin orange akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba in musulmi ya zo ya nemi permission sai ce mai je viendrai dans 15 minutes insha Allah sai gobe za a gane shi je viendrai dans 30 minutes insha Allah kuma ba a dawowa amma kirista bai cewa insha Allah in yace dan 10 minutes kuma 10 minutes ya dawo sai ya kirai informatician ko ba ka ake cewa ba yace rubuta mini ina son takarda wadda zan sa saman port an ka rubuta ya kafa ya manna ta ya ce il faut tout dire sauf insha Allah ya yarda ka ce mai komi amma ka ce mai insha Allah wane ne ya bata suna Allah mu musulmi to wannan yana daga cikin almafahimul mukhtiya ya za ka yi mu'amala da wanda ba musulmi ba ya za ka yi mu'amala da mace ya za ka yi mu'amala da yaro ya za ka yi mu'amala da kafiri wannan abubuwa ne waɗanda musulmi muna buƙatar su yau saboda musuluncin namu ana son a yaƙe shi a azami shi abin da ba nashi ba ne mutane za su iya shiga musulunci in sun ga aikin mu ba in sun ji ɗumin mu ba da hudubobin mu da maganin mu wannan tabi'atul insani kenan na dan baku misali ne ko wajen tarbiyya wannan wato wannan tam yana da faɗi ƙwarai shi yasa na ɗan ɗauko ko ina daga ciki akwai mafhumul umma fahimtar menene al'umma kalima ta al'umma larabci ce alqur'ani yayi amfani da ita malaman tafsiri suke cewa wannan kalima cikin qur'ani tana da ma'ana guda hudu waɗansu malamai suke tana zakkuwa da ma'ana ba guda biyar shi yasa yana daga cikin abin da ke sawar mutum ya san alqur'ani ba ya iya larabci kawai ba ya koma ma malamai da littattafan tafsiri yau daga cikin abin da kawo muna matsala da mutum ya dan koyi larabci na kwana biyu haza hazihi kaifa haluka sai ce ya iya larabci ya zama malami wannan kuskure ne yanzu an ce maka mu cikin koran yana da sank signification to nauka sani to in ka dauki wancan ka kada can an samu matsala ko ba samu matsala ba paske duk kuskuren da aka samu wajen aiki to ya samo asali ne daga wajen fahimta in dai ba tilasta dan adam an kai ba in ba gaugawa yayi ba to kuskuren shi daga fahimtar da ya samu ne yake yin shi in baka fahimci abu da kyau ba dole kai aiki ba daidai ba shikenan kalima ta al'umma cikin qur'ani wani lokaci tana nufin jama'a shine mun ka sani al'umman musulmi ko ba haka ba kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah haka Allah ya faɗa nan ku ne al'umma kaga kenan jama'a sannan kalma ta al'umma cikin Qur'ani wani lokaci tana nufin mutun ɗan responsible responsible shugaba wanda yake example kuma ana iya koyi da shi Allah ya ce inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah Ibrahim ya zama to umma abin koyi jagora sannan kalima ta umma cikin Qur'ani wani lokaci tana nufin yanki na lokaci kama a ce wasu lokuta lokacin nan yana iya zama unar da ya yana iya zamantowa ilisomen yana iya zamantowa haɗen nan shekaru dai ko lokaci wanda an yanke shi Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu Yusuf ya ce wa qala alladhina ja minhuma wadakara ba'da ummatin wadakara yayi tunani ba'da ummatin zuwa wani dan lokaci a cikin suratu Hud ma Allah ya fito da shi Allah subhanahu wata'ala ya ce wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'dudatin la yaquluna ma yahbisu in mun ka jinkirta makafirai azaba ila ummatin ma'dudatin zuwa wani lokaci yankakke lisafaffe wanda an lissafa shi biyan kalfire to sannan kuma umma wani lokaci tana nufin shari'a ko addini Allah ya ce wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun sun ce inna wajadna aba'ana ala ummatin mu mun iske iyayenmu akan umma shari'a tsari na addini to wadansu malamai suka ce jinsi shi na cewa jan ko ana kira shi shi ma umma wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum jinsi ne daban-daban su ma irin to in baka fahimci wannan ba kaga wajen fassara qur'ani zaka samu problem to ba nan ne problem yake ba mafhumul umma mafhum na al'umma wanda muke da kuskure da shi Allah da ya halitta mutane ya ba kowa tashi baiwa Allah yake nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu ne muka rarraba ma mutane tsarin rayuwarsu kenan wani Allah ya yi shi fela nan na Allah ba shi ilimi wani Allah ya yi shi aiki dan garage wani Allah ya yi shi pilot wani Allah ya yi shi professor na faransai wani kuma professor na angle wani Allah yi shi imam wani Allah ya yi shi geographian ko geography mi ake cewa eh geograph kan mutai mu kuskure saboda akwai masu abin nan mu ma muna kuskure mu tunda akan kuskure ne muke magana in baka iya baka ce ka abin ka geography din sai cewa kuma ni diba ne ga kakare tsoro ne jiya saboda ba turancin da iya sosai ba akwai historian ko ba haka ba wanda shi istuwar ne ya iya to kowa akwai matsayin shi wanda Allah ya bashi nasaru da suka gane wannan sai suka cuce mu suka bar mu cikin duhu speciality tun mutum na ɗan ƙarami sai a gane ga abin da yake so ga inda zai kwai to in ɗan kai taso yana son abu in ba sharri ba ne matsamai shi yasa kuke ganin akwai maciyar scientific wani inda aka zo maciyar scientific ilefon amma an ka koma maciyar literary zero wani kuma yanka kuma sayar literar yana da ƙarfi a bayan ka kuma can to dabbi za a cewa wanda bai ganin matiyar sai ya yi aiki da ita dabbi cikin lakolkinmu mutum yana ganin matiyar scientific ya samu a fefere katroven d ya zo wajen matiyar literar bai samu ba a ce an yi inshuwan shi ba wannan mai da al'umma baya ne lalacewa ne paske bayyuwa ka kai mutum inda bai da ƙarfi ka ce shi ƙarfi bayyi gaskiya muna yin wannan ya kamata mu tunani shi ɗanka ka kai shi lakon an buga an buga bai da ilimi don Allah shahama kanka lahiya kudin nan da kake kashewa wurin abinci ne kamata ka sa su nemi menene Allah ya mai baiwa take shi tana yiwa ya iya aikin hannu ya iya tela kai shi tela na iya zama wani abu cikin al'umma kowa ya gane aikin wani cikin al'umma yana da muhimmanci shi yasa tela mutum ne cikin al'umma mahauki mutum ne cikin al'umma malami mutum ne cikin al'umma ɗan kasuwa mutum ne cikin al'umma jagora mutum ne cikin al'umma kowa ana da buƙatar aikin shi saboda al'umma ta ci gaba turai mai shara yana da daraja da haƙƙi irin firizidan paske firizidan bai zage shi ba a kashe kotu ba don ka gane cewa aikin nan naka in baka yi shi ba wa zai yi shi domin matsalar mu kowa aikin shi ya sani da kima bai san aikin kowa da kima ba wannan kuskuren fahimta ce yau kun ga wa'azi ne muke yi an kawo ne nan ga an bani kujera an ce mini shak a kahi in zo mutum nawa ya yi wahalar gyaran wannan wurin bari kara baku da misali annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaban musulmin duniya ko kullum an shi muke kallo amma lokacin da ya fara wa'azin nan sahabbai nawa suka taimaka madina sahabi nawa akwai su ne suka yada addinin bayan ni bayan ya tafi mutum nawa ya mutu kafin musulunci ya zo yau waɗanda ba mu san sunayensu ba ana yiwa ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san Abubakar ka san Umar ka san Usman ka san Aliyu mutum nawa sun ka mutu yakin da aka yi zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin Abubakar da zamanin Umar da zamanin Usman da zamanin Aliyu duk ba san su ba san sunayen su ba Allah ya san su to shi yasa titirkin nan yana daga cikin abin da ke halaka musulmi kuma aikin kowa aiki ne kakkare na aikin kowa ka bashi matsayin shi a matsayin aikin da ke cikin al'umma ko cikin gida ya aiki ka a ce a ba ta da wani kima mai dafa muku abinci ba ta da kima to me yasa muku muka ku abincin ba mai gadi an ce bai da kima wanda ya bada rayuwa sai saboda tsaron gidanka wanda yake kontrolan iyalin ka ka aibanna yanzu wannan mutumin shi ne aikin shi bai da kima shi ne kake walakantarwa baka ba shi hakkin shi irin yadda ya kamata baka kyautata mishi rayuwar shi ba mai yi maka yason salanga tunda yanzu ma zamani ya kai inda akwai na zamani ko ka kai ka bai da kima cikin al'umma me yasa baka shiga baka yi wannan aikin to shine babban matsalar mu cikin kasan kasashen mu da mai tallar goro da mai tallar kosai da mai tallar masa wallahi mutane ne masu kima paske sun tsaya suna neman halaliyarsu kuma sun kawo tasu contribution kan ci gaban al'umma in ba mu fahimci wannan ba wallahi ba mu ci gaba turai kowa ya san kima aikin shi kuma kowane gwamnati ba ta yarda ka bata mishi da aikin shi faskari faske mutum ne gaba ce mai amfani cikin al'umma yana yiwuwa mai sai da mai sai da kosai ta minista domin ita tana yin kosai tana ba mutane suna ci shi ko an bashi matsayi babba bai yi aiki ba kuma ya sace dukiyar al'umma me amfani matsayin shi mutum minista gani no no no no matsayi na aiki kowa na da matsayin shi zan ba da misali ba da wani nake babba a faskari ban san labarin kowa ba ku yi hakuri karatu ne yake kawo example yanzu misali muna gani an buɗa ana ɗaukan masu gadi service akwai bijil waɗanda ma bijil akwai kuma masu gadi waɗanda mutum shi ya ɗauke su lokacin sallah ya yi dj ya sabko wane ne ya sabko duk an yi ƙasa sai a zo za a sallah sai a ce to a shiga liman daidai bai shiga cin nan nan nan wanda ni mataimakin daidai bai zuwa wane ne bai zuwa sai ku ga wannan dijilkin in ya yi karatu wallahi shi zai masu sallah ashe dijil mutum ne mai matsayi a cikin al'umma cikin aikin shi to shi sa muke ba ku shawara in musulmi muna son mu ci gaba mu kula da masu ƙaramin aiki da masu rauni cikin al'umma kakkare na aikin wani to wannan tunani ne muhde wanda zai kai mu kullum mu koma baya turai sun ɗauki kowa da aikin shi da muhimmanci mai shara ma'aikacin gwamnati ne kuma ɗan ƙasa ne kuma shina da haƙƙi mai sai da fam saman hanya ɗan ƙasa ne yana da ƙima duk sana'ar da mutum yake yi inda neman halatta ne yana da ƙima amma babban matsala mu yanzu waɗanda a jagorori su suke kawo ɓanna cikin al'umma me nake nufi malamai jagorori ne amma malami sai kaga bai san kima kowa ba sai kan shi sai girman kai no shi ne fa'in example mai kuɗi jagora ne cikin al'umma sai kaga duk yare na kowa in dai baka da kuɗi kai ba kowa bane yana iya saba maka alƙawari yana kana iya kai mai aiki bai biya ka ba wannan ba sanin kima al'umma bace jagororin sai kaga masu aiki cikin al'umma an rena su an ɗauko waɗanda ba su aiki sai munahunce munahunce da bata ƙasa su ne za a kawo kusa yau ka dibi halin da professor professor namu suke yan kwantarage ko ba haka ake ce musu ba contractual da mushanni su ne kamata a kama da kima kai in ba dan su ba da baka zo nan ba faske zuwa kai yi kabbaro gidanku sun ka baka karatu da babanka na da ilimin da ya baka mana akwai lokaci an ce lokaci ya zo kuma wallahi ko rabi ba mu yi ba to bari in bada misali na karshe wannan tamkin wallahi ko rabi ba mu yi ba amma dai insha Allah abin yana da kyau zuwa gaba za mu iya karawa eh Theresa May duk mai sauraron labarai dai yana jin Theresa May prime minister bacci ta kasar Ingila tace a ba professor professor ko masu karanta suwa an sanya salar babba cikin kasa sace wanda akwai a ƙara musu akwai waɗanda sun kata suna tadaddi za a cewa za a ƙara ma an sanyan kuɗi cikin ƙasa wane ne wane ne sai da ƙare duk abin da yake yi tace da ni da kai in ba da su ba da ba mu zo nan ba kafira ce ba to mu muna da wannan tunani in ana son a gyara ilimi a gyara malamai amma duk wani zama da za a yi da duk wani research da za a yi da duk wasu expert da za a kawo wa wannan su kiburu su ne da hayaniya a gyara halin malamai a gari ba a samun karatu amma salarcin ya yi ƙasa rayuwa ta yi tsada mutum shi na cikin bashi masu shi tana cikin tashin hankali bai da fees and charge kai kana zamne kawai kai sinye ka ɗibi abin da ka ga dama ɗiyanka kuma suna da prince and shan ga masu taya cikin daji suna karanta da ɗiyan ƙasa maciji shi halin sare su su mutu amma ba a san kima su ba sannan a kowace wai ilimi zai ci gaba wallahi ƙarya muke ki almafahimu al-mukhdi'a yan uwa ne kamata in dakanta lokaci yayi abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure tun da ba kan kuskure ne muka yi magana Allah subhanahu wataala ya gafarta mana assalamu alaikum